ما شاء الله نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد matashiyan karatunmu shine balagatul isti'ara watan balaga fasaha hikima kwarewa da ke cikin isti'ara da akan yi ko kuma kamar mai tambaya tambaya wai shin cikin isti'ara akwai balaga akwai tare da shi to shine yanzu ai mana bayani eloquence da ke cikin metaphor sabaka laka bayani ya gabata maka anna balagata tashbih cewa balagan da ke cikin tashbihi atiya min nahiyataini tana zuwa ne ta hanyoya guda biyu al'ula na farko talifu alfazihi har hada lafuzinsa duk lokacin da ka hada mushabba mushabbahun bihi wajahu da adatu to ta nan ne ka haɗa su da tsari mai kyau ka zuba su da zubi mai kyau to nan ne sai a samu balaga kuma duk lokacin da mushabbahun bihi ko mushabba ko mushabbahu bihi suka zanto hissiyani ba a ganin su to tashbihi ya fi ƙayatarwa to fasahan da ke cikin balagan da ke cikin tashbihi din yana samuntuwa ne ta hanyoya guda biyu na farko yadda za ka haɗa lafuzansa kalmomi a da arkan wasaniya na biyu kuma daga cikin hanyar da balagan ke samuwa shine ibtikaru mushabbahu bihi ibtikaru mushabbahi bihi ba'idun anil azhan riganyan shi mushabbahu bihi yazo yayi nisa a cikin zuciya a cikin zukata kwakwale ma'ana duk lokacin da mushabbahu bihi ya zama yayi nisa a cikin kwakwalwa ta wannan tashbih ya fi ƙayatarwa ka kalli wani ya maka ba daidai ba ce da Allah jibe shi hanci kamar na saurayin jaki kaga yanzu kaga ko kuma misali wata guguwa ce ka ji ta iska gugu ta taso malam sai ka ce ji kake kamar duniyan ce kamar duniyan ce za ta kifo ka gani to wannan tashbihi ne wanda ke mai kayatarwa domin za a baka dama sai ka suranto shi mushabbahu biyu a cikin zuciyanka sannan sai ka hada shi da mushabba ko kuma wani ya ce maka a wani ya ce ai jiya ya ga wani yaro wanda hancinsa ya yi kama da wutsiyan jinjirin jakin aljanu to yanzu wa ya taba ganin aljanu kaga ana maka ana kawo comparison tsakankanin abin da ake gani da abin da ba a gani to la yajulu illa fi nafsi adibin irin wannan bai kai komo face a cikin zuciyar masanin adibi watan adab wahaballahu lahu idadan wanda Allah ya bashi ya mishi baiwan iya yin kinsi da kwakwalwarsa saliman lafiyayyen kinsi watan shiri din ya hararo mushabba da mushabba bihi ka dubi fadin Allah madaukin sarki dalu haka annahu ru'usu shayatin ana siffanta maka wutan jahannama da kawunan shaidanu yanzu kaga wannan wani zai rasa yanda zai iya suranto yanzu ana son ka suranto ga wutan jahannama ne tana ci bal bal bal bal bal bal bal bal kuma sai ka suranto kan shaidanu to ta ya za a yi aga ba kowa bane sai wanda Allah ya bashi kokolwa shine zai iya suranto surora guda biyu ya mukanna tsakankanin su ya kwamfiya da tsakankanin su to balagan na samuntuwa ne a lokacin da ya zanto wajen shabihi sai an yi amfani da zurfin kwakwalwa sannan za a iya gano shi fita a rufe wujuhu shabahi sai wanda Allah ya ba shi iya yin shiri ko kintsin da kwakwalwarsa domin gano wujuhu shabahi siffofi da mushabba da mushabba biyu suka yi tarayya a dakika point of, comparison wanda wujuhu shabai din nan ba za a iya gano su ba sai an bi dikin dikin bainal ashiya tsakankanin abubuwa wa auda'ahu qudratan kuma sai wanda Allah ya bashi wani irin iko authority a larabatul ma'ani wajen har hada ma'anona ya kulla tsakankanin ma'anona yanzu wanda ke zai iya gano bakin wutan jahannama ko kuma wutan jahannama kuma ya gano yadda kawunan shaidanu suke sannan ya hada ya ga ta ina suka kama wani biyan da za ka yi mishi kai kama siffanta wani abu da wani abu da gasu nan yana kallo ba ma zai iya gano siffan da suka yi tariya ba to ina kuma ga ababen da ba a ganin su wata wulidi ba zuwa min ba da kuma samar da wasu hada wasu da wasu ila mada zuwa ga wani fagen da fage bai idin mai nisa la ya kadu yantahi wanda ki bai kusan kai ka kaiwa karki wasiru balagatul isti'ara to sirrin da ke cikin balagan isti'ara la ya ta'adda hatainin nahiyataini bai wuce waɗannan hanyoya guda biyu hanya na farko iya hada iya hada lafazin sa da zubi zubi mai kyau hanya na biyu kuma shine iya gano a wujuhu shabihi a daƙiƙa fa balagatu hamin nahiyatin lafzi saboda haka balaganta ta wajen ɓangaren magana a lafuzza su arkan kenan na tashbihi ana tarkiba ha ya dullu ala tanasir tashbih saboda tarkibin isti'ara an gina shi ne yana nuni ne akan mantawa da kamanciciniya yanzu idan ka ce babuga kai ai babuga zaki ne wai yanzu kwata-kwata ba ma fa kafa tunanin wai yayi kama da zaki a shi ya zakin ne yanzu kaga istiara kenan wa yahmiluka amdan ala takhayyuli suratin jadida kuma da gangar shi wanda ya haɗo ɗin haɗa maganan zai sanya ka kai ƙoƙari ka suranto wata sabon wani sabon hoto tunsika rau'ataha wanda za ta tunatar da kai ra'anta beauty kyan isti'a kyan wannan shi tashbihi din yanzu kawai kan yanzu kawai kai tsaye ana maganin isti'ara ne mata zamanantul kalam irin abinda magana ya kunsa min tashbihin na tashbihi khafiyin boyayye mastur wanda aka sitice shi watan shi tashbihi mastur khafi shine isti'ara domin yayin da kace ai kai ai matata barewa ce wajen kyau ba to sai baka ba ma ka magana wai ta yi kama da barewa yanzu a'a yanzu ita barewa ce kawai kai tsaye so kaga wannan na nuna cewa kenan mene yana nuna ka gina maganarka ta hanyar aran kalma yanzu ita barewan ita ce matinka yanzu ka manta da maganar wani tashbihi to inda ko za a kalli maganar nan kai tsaye a zurfafa tunani a kansa za a ga wani tashbihi ne ka kawo shi a boye matata kamar barewa ce a'a sai ba kawo shi kai tsaye ba sai ka ce kawai mata ta barewa ce kawai ko kuma haba ai mamuda wani dan kwallo ai mamuda ai fele ne kawai unzu ila kallon buhturi ka kalli maganin buhturi filfati bin khakan yayin da yake ban fato ibn khakan yasmu bi kaffin alal afin haniyatin tahmi wa tarfin ila al alyai tamah yasmu gashi nan yana daukaka daga sama yasmu sumuwan gashi nan yana daukaka bi kaffin da wani irin tafin hannu haniyatin mai tausayi alal afina yana daukaka akan masu masu roko wai fatu bin hakan ne kamar ya dauko wani abu yana basu shi gashi yana daukaka akan su da wani irin tafi tafin mai tausayi tahami na tahami tana zub da hawaye ga karmancin cikin alburda ko hamata eh amma ne aile ka in kulta ukufa hamata tahami tana zub da hawaye wa tarfin da wani kallo wannan tahami kaf tafin hannunsa shine ke zubar da hawaye din wa ma'ana sadaka ba shine shine ya kawo shi da ya abbara shi da zub da hawaye tana zub da hawaye wa tarfin da wani ido tamma na wanda yake madaukaki ilal alya'i zuwa sama yace alasta tara kafahu yanzu kai ba ganin tafin hannunsa wa qad tamassala fi suda sahaba an misaltar da tafin hannunsa cikin suran girgije hattafa mai yawan zubar da ruwa ta subu wablaha tana zubar da ruwanta alal afini ga masu roƙo asailin masu tambaya wai ma'ana kamar yadda girgije ke zubo ruwan sama ina jin wanda jiya ya ji yake farki lokacin da aka ruwan sama zai ji yadda Allah zubar da ruwa jiyan nan to wai hannunsu ne ke ba da kyauta shi ne ke siffanta hannun kamar da mene da girgije da ke zubo da ruwa daga sama to shi ne ke cewa baka ganin yadda aka sunanta hannunsa da sura irin na girgijen da ke zubar da ruwa ruwan ma mamako torrential yake zub da ruwa mamako ga masu roƙo mabukata wa annan hadhihi sura sannan kuma ita wancan nan suran qad tamallakat alayka mashairka za ta mallake maka duk feelings naka duk wani abubuwa da kake iya ji da su za ta mallake maka fa azhalatka sai ta mantar da kai an makhtaba'a fil kalami min tashbihi irin abin da shi mawaki ya boye a cikin maganarsa na tashbihi tunda yanzu an siffanta yanzu ana cewa ana siffanta hannun yana siffanta hannun butu abin nan fatu bin hakan ne da mene yana siffanta ta da girgije da take zubar da ruwa to yanzu kawai yanzu hankalinka ga baki dai zai koma kan girgije ne kawai gashi yana zubar da ruwa kaga an mantar da kai maganar tashbihi yanzu no ana isti'ara ne yanzu kawai wai za sami ta kaular fira sa'il mutawakkil idan ka ji maganar shi buturi lokacin da ya wakan ta'aziyya ga mutawakkil daj kenan daj d i r g e shine rasa daj waqad qutila gilatan bayan an kashe shi an yi assassinating din shi an kashe shi an kashe shi a kisa ni gilla wai ya kalli fuskan shi ya kalli gawansa a kwanci shine ke cewa sari'un taqadahu layali hushashatan yajudu biha wal maut humrun azafiruhu na'am sari'un gashi nan a kashe sari'un kunga wannan ko fa'il manun fa'il ne amma yana da manan maf'ul yana da manan maf'ul kamar karatun lamiya ko sari'un gagawan sanan a kwance taqadahu layali darare na karban shi kamar yadda ke karban bashi hushashatan halin zantowarsa mai dan sauran rayuwa mai dan sauran rai tare da shi ya judu biha wadda ɗan sauran ranar da ya rage masa da ita ne yake ba da kyauta walmautu humrun alhanin mutuwa wata ja ce ga tanin jajawur a zafirahu walmautu alhanin ita mutuwa a zafirahu humrun kumbaninsa jajaye ne yanzu na so yake suranto maka da suran mutuwa cikin suran wani dodo mai jajayen hannu mai jajayen hannu fahal tasatiyu an tubi ida an khayalika yanzu zaka iya nisantarwa daga zuciyarka kwakwalwarka hadhihi sura irin wannan sura al-mukhifa wacce take mai tsorotarwa lil na mutuwa kamar yadda shi ya kirkiro wa hiya sura haywanin to ba gane ba a fito maka da shi sarari nan hoton wani irin dabba ne muftaris wanda yake farauta durrijat a zafirahu ko durrijat a zafirahu wanda ya gauraya ailar ɗaka ya gauraya ƙumbaninsa bidima ikatilahu da mene da jinin wanda ya kashe yanzu ana suranto maka cikin ana suranto maka mutuwa ne cikin suran wani dabba wanda baka taba ganin shi ba ina ji akwai wani wani littafi na dana soyayya ne ko za ga an surunta wani hoto na wani dodo gashi da kaho gashi da kumbana zara-zara da sauransu to kamar haka ne aka surunta muka mutuwa yanzu ba ma fa a maganin cewa wai mutuwa ta yi kama da wannan dodon a yanzu wai mutuwa ita ce wannan dodon kawai kai su kaga mabni ne Allah ta nasu tashbih lidha kanat al-isti'ara ablagu min at-tashbih al-baligh kai da wannan bayani ne za ka gane cewa isti'ara ta fi tashbihi baligi domin tashbihi baligi za ka ga mushabba da mushabbahu bi karara kuma za ka iya gano siffan da suka yi tarayya point of comparison din amma isti'ara fa sai ka yi amfani da kwakwalwarka kai sai ka zurfa tunani sannan za ka iya ganowa wa in buniya aladdi'ai ko da yake cewa an yi an gina shi ne akan ikirarin annal mushabbah wal mushabbah bihi sawa yanzu mushabbah da mushabbahu bihi abu ɗaya ne kawai la yazalu fihi tashbihu manwiyan to tashbihin dai ba zai gushe ba yana nan an ninyance sa malhuzan kuma an hararo shi bi khilafil isti'ara amma sabanin shi isti'ara fa tashbihu fiha mansiyun shi tashbihi abin mantawa ne a cikin isti'ara majhudin kuma abin musawa ne ma ba ma maganin tashbihi kwata-kwata a cikin isti'ara ومن ذلك ومن ذلك ومن ذلك daga cikin irin wannan kayi na isti'ara ya zaharu laka zai bayyanantu maka cewa annal isti'aratul murashaha isti'ara murashaha ma zikir ma ha mula'ibul mushabba ko ablagu min mutlaqa tafi isti'ara mutlaka wacce ba kawo shi mushabba ay ba kawo mula'il mai la ilmu mushabba ba wa annal mutlaqa ablagu min al mujarrada mutlaqa kuma tafi mujarrada amma balagatul isti'ara amma kaga balagan da ke cikin isti'ara min haythu ibtikar ta kagowa wa ra'atul khayal da kuma kayan samar da hoton zuci imagination kenan wa ma tahaddathuhu da irin abin da suke take samar da shi min asarin na tasiri tasiri fi nufus sami iha a cikin zukatan masu saurarinta fa majalun fasihun gaskiya wannan wani fage ne mai yalwa lil ibda'i na na na bajinta kamar misali wani ne ya zo ce maka aije ya firgice menene ya faru ce wallahi tallahi malam na ga wata kyakkyawan mace ce malam cikin mafarki matan nan ta yi kama da horin in tun san baka yi ko kuma jiya na ga wani horin in a cikin mafarki to yanzu wai ba yaya aljanar take ne yaya cikin aljanna yake halittun aljanna yaya macen aljanna take to wannan fage na balagan da ke cikin kunshi cikin isti'ara ya lautacce ne kawai sai dai abin da za ka iya ji ko za ka iya ganowa wa mai danin kuma wani irin fili ne da ta sabakin mujiddina saboda rigirgi da masu kyautatawa ko kuma masu ilimi a wannan fage suke rige-rige cikinsa min fursanil kalam daga cikin dakaru a wannan filin fagen a wannan filin ko fagen unzur ila qawlihi azzaman azza sha'nuhu kariyo maganan Allah mana fi wasbin nari lokacin da yake sifan tota takadu tamayyazu tamayyazu ita wutar jahannaman nan fita kan kusa ta yayyage min lagazi saboda fushi saboda fushi kawai ji take kamar ta kike ce ta yayyage kullama ulke fiha faujun duk lokacin da aka jefa tawagan jama'a cikinta sa'alahum khazanatuha masu gadin sai su tambayi su yan wutan nan alam yatikum nadhir wai da Allah masu wa'azi ba su zo muku bane ko ko me yasa kuka fada wutan jahannama masu wa'azi ba su zo muku ne sun mu gargadi akan karku aikata aikin wutan jahannama aiki ayin shiga cikin wutan jahannama ba to mushal muhallin shahid anan takadu tamayyazu min al-ghayzi kira'ar susi kuma ta kata mai yanzu ko? to ka duba yanzu watan dan masura na wani abin da za ka iya gani ka kalli sa bijimin sa don karere kosashe lafiyayye wanda shi kan shi ji yake yi kawai ko kuma mutane 100 su ne za su iya kontrol ne shi sai mutanen nan suka kamo shi da igiya ga igiya a kafa ga igiya a hagu ga igiya a dama kafafuwansa na gaba da na baya duka ga igiya a wuyansa sannan yana gani kuma an yanka wasu sha na irin shi yaya za suna jin shi na jinsu ne suna jin shi jin shi na jinsu in ma ba isa'a ba idan ya surfafa a gujen gaske haka zai daga wajen su da kafansu da kafansu kawai ya watsar da su baya to ka dubi irin wannan ne yanzu ake so a suranto maka wutan jahannama gata kaman an rike ta da sarkoki mala'iku su rike ta da sarkoki suna janta tana jin su suna jin tana to ya hucinta yake domin wannan san ai kaga dole zaka yana huci yana numfashi majina na fita daga hancinsa to ita wutin jahannama ta cika tatin batsa dama ga tutun ga wutan da ke cikin ta yana tumbatsa yana hankokoro yana hankokoro miya sannan kuma gashi mala'iku suna janta tana jan su ga ta tsatsin wuta fa fa fa fa fa fa ga sunan to ana son ka su gurin tuwon nan kuma gashi ta fushi ya fushin da yake bugu da ƙari kuma gashi kamar za ta yayyage shi ne za ki son ka suruntu da wannan suna a cikin zuciyarka kaga wannan istiyara wannan ya kai matuka tutu samu amma makan naro yanzu ana suruntu maka wutan jahannama ne fi surati makhluqin cikin suran wani halitta dokhmin mai kauri batash mai kisa mukfahirul wajihi mai bataccen fuska abisin wanda ya shamur yagli sadurhu ga zuciyarsa na tabbatana tafafasa hikidin saboda bakin ciki wa gaidan da fushi yanzu ai kaga kaga kafin ba kowa ne zai iya samar da irin wannan suran ba suran wutan jahannama irin wannan yanayin ba a gani ko kuma wani na dariya ce kai da Allah wake wannan dariya sai ka ce jinjirin aljannu na dariya ko kuma ka ce kai wallahi malam yadda ka san jinjirin aljannu na dariya to yanzu fa kai da ka jin wannan abu an baka aiki ne sai ka surunto aljannu tukuna ka surunto jinjirinsu ka surunto ya yake dariya kawai da sautin ma ga kuma fuskan ga kuma fuskan cikin farin ciki sun manzur ila kauli abil atahiya sannan kuma kalli magana abil atahiya fi ta hanya atil mahadi bil khilafa lokacin da yake mahadi murnan taya shi murna an bashi khilafa atatul khilafatu munqada ga halifancin nan da kanta ta zo masa mun kada da kanta ta jawo kamar kada ya kuda jan abu ko to ga ta nan an jawo ta da kanta ta zo gurin ga ta nan an jawo ta ta kawo kanta gurin shi ilahi zuwa garin shi tujarriru azliyalaha tana jin gezanta to fa wai yanzu halifancin nema da kan shi halifancin sarautan nema da kan shi sarautan ya tako wazo ya zo wajensa yanzu ana son ka suranta sarautan ne cikin mene cikin wani irin sura da yanayi wanda zai baka dama ka iya gano samar da wani hoton zuci da zai baka dama ka iya gano yadda aka yi hada siffa tsakankanin mushabba da mushabbahu bihi halifancin ita kanta da yadda wani dakaran dabba ke tinkarowa ya zo ta jiri annal khilafata nan za ka sami ita halifancin da kanta gadat haifa'a haifa ta taso haifa tana takama mudallala tana yanga malulun kun gane ko a mulawwan afwan malulin ne ko to malulun wanda yake kusarwa idan daga kalmar ne futinan nasu biha jami'an wanda yake gatanin ta zo cikin suran yanga da yankwani neniya wacce aka fitinanci mutane da ita wahiyar ta ti alaihim gatanin ta tunkaro su wata suddu iradan kuma ta tattushe ko'ina tana mai juya baya kamar yadda wata mace da kake so kana bala'in santa malam kuma ta gano kana bala'in santa ka dubi yadda za ta rinka zuwa maka cikin yanga tana yankwane ne ya musamman ce kai mai kudi ne tana neman fada a wajenka walakin na hata'ati lil mahdi ta'i'a yanzu gashi nan ta zo masa tana mai biyayya fi dalalin cikin yanga wa jamalin da kyau ta jiru a aziyalaha tana jan bindinta abin nan gezanta tihan saboda girman kai wa khafran da kuma takama ko kuma da da da da da da tihan da girman kai wa khafran da kuma yanga tana yankwani niniya ka kaddara karuwa wacce ta fito wajen wani mai kudi za ta fito wajen wani mai kudi masoyinta tana bala'in san shi musamman ta fahimci kuma yana da mata to gatanin ta yi shiryo za ta fito ta zojin shi ba salin kawai za ta shafa ta bidodin shi turare ɗaya za ta za ta bidodin shi yanzu idan ta tashi dukkan nau'in ado sai ta yi na farko kenan na biyu kuma idan ta kalli madubi dukkan kallo ta kusurwoyin nan duk wani kusurwa da za ta iya kalla madubin nan don ta ga kyanta sai ta kalla kuma mafi kyan kayanta za ta sa la shakka hadhihi suratul la shakka ra'i'a kaga wannan wata sura ce babu shakka mai kayatarwa abda'a abda'a abul atahiya taswiraha wanda abul atahiya ya burge wajen mene wajen samar da ita suranta wasu tabka hulwa kuma wannan sura wacan nan suran za ta ci gaba da tabbatuwa hulwa mai daɗi fil asma ga ji ga ji wato ga kunnuwa habiba ilin nufusu kuma abin so wajen zakata ma baki zamanu matukan dai zamani na nan wannan ma masdariya kenan wai ma'ana dai matukan yau da gobe akwai yau da gobe to duk wanda ya karanta wannan baitin sai ya ji daɗi ya ƙayatu saboda irin abin da ke cikinsa na ƙayi da bajinta da fasaha da hikim da balaga a ciki su masu ma ƙaunar barudi sannan ka saurari ƙaunar maganin barudi da yake cewa idan stallamin na sayidun garba saifihi tafazza'atil aflaku waltafatil daharu waltafatil daharu idan stallamin na sayidun kai ba walansu mutane ne duk lokacin da wani shugaba ya istalla ya zaro takobinsa ko ya zaro garba saifihi kaifin takobinsa garbi mana had wata mana idan wani shugaba daga cikinmu ko dakari ko jarumi ya ɗauko takobi ya zaro daga cikin kubinsa takobin nan mai kaifin tsiya to tafazza'atul aflaku falak hanyoyi hanyoyi sai su sai su tsorata wal tafatul dahru da kanshi zamani zai waiwayo ya kallo ne in takobi ne kaza ne wa khabbarani wa khabirni da Allah mai sauraro khabirni ka bani labarin amma to hisu ka ba labarin wani wani irin filin kake da shi a cikin zuciyanka mai kake ji wa an mayan tabuka wani irin abu ne ke shigowa cikin zuciyarka min haulin na firgici min ma tasma'u na abinda kake ji daga wannan kai tun da ka ji an ce wai zamani zai waiwayo kai ka san wannan ai ba karamin saboda firgici yayi wannan ba karamin abun nan bane wa kullana kaifa khatarta khatarat fi nafsika suratul ajrami as-samawiyya sannan kuma ka faɗa mana yadda suran saututtuka daga sama suka faɗo a cikin zuciyarka al'azima masu girma ko kuma giragizai ko kuma wasu ababen da suke samar da saututtuka daga sama da suke yadda suka faɗo a cikin zuciyarka hayya suna raye hassasa sannan kuma mai sa ka ji tsoro tarta ido ga sanan suna tsawa fasa'an saboda tsoro wahalan da tsoro dai har ila yau wa kaifa tasawwarta wa kaifa tasawwarta dahar kuma ta yaya zaka yi kai siffanta zamani yanzu yanzu dai kaga dole dole dai ba zaka iya da suran gano suran zamani ba yanzu dole sai ka gano suran mutum ga mutum wai ya waiwayo haka ko kuma ga wani katon dan kariran katon iha ya waiwayo mai firgitarwa to wannan shine zai baka dama ka gane ka iya suranto zamani yanzu ga shi ne ya juyo to kai kasan kuma a ce irin wannan sura na zamani ai ba suran karamin mutum da zaka gawo ba suran wani dan kariran iha katon mutum cikin sura mai firgitarwa ga shi ya juyo kuma wayoyin fa da ya wayoyin ne a firgice wa huwa yaltafitu dahshan gashi na wayoya saboda damuwa da ke tare da shi wazu hulan da tsoro sun masu ma ƙaunahu sannan kuma ka jibi ka kalli maganin samana fi man fahu ala lokacin da yake can inda kore shi wa huwa na habul ya'as wal amal alhanin shi wanda aka kwace ma tsammani ne da da guri wato ma'ana ya rasa wani irin tunani ne zai a cikin zuciyarsa ba kwata-kwata babu wani tunanin kuma samun wata samun dawowa gida ko makamancin wannan yake cewa asma'u fi nafsi da biban muna bayan bakon misali saurayi ne irin sabon saurayin nan kun san galibi galibi mazaje da ma matan galibi za ga sai ka jarabci da son wata bala'in sanda kayan ma baka aure ta biji kake kamar kai zaka mutu kun gane ko to ka suranto wai mutum ne mutum ne gashi yana neman wata budurwa kyakkyawan gaske wacce ko lomin to bi jifa sai ya kalli hotunta to sai gashi ya wayi gari iyayenta suka ce ai san ba za su bashi ta ba kai ma suka soke shi aka wulakanta shi kun gane ko sannan kuma ita kuma aka ɗauke ta aka kai ta wani gari kuma garin nan aka yi ta gurin wanda ya fi kowa kuɗi a ƙasar nan shi ake son ya aure ta yaya kuma babu wata hanyar da za ka sadu da ita ko kai magana da ita yaya shin kana tunanin anya ko za ta gaba da son ka saboda da cikin daula kaga ai za ka ɗebe kewa ka kuma daina tunanin to ai kuma yanzu za ka ta tunanin to ai kuma yanzu ba gaskiya babu sarki sai Allah ya ce asma'u fi nafsi dabibal muna asma'u gashi nan ina jin dabibal muna motsi irin na guri fata fi nafsi a cikin zuciyata to yaya dauda yaya buduran taka da sauransu kai ai malam al'amarin zai sai dai Allah al'amarin fa ni dai gaskiya ina nan fa ina son ta fa kai kai baka da kai baka da baka da hankali ne an bace ba fa a san ka da ita kuma mutanen nan gashi sun kushe ka har ma sun nemi sun kai sun sa ka gidan yari saboda ka ka ka ka bata musu zuciyar yarinya ka sa bata musu biyayya sannan kuma gashi yanzu an kai ta wani wani ƙasa ne talakawa ne typically fa an kai ta wata ƙasa ce gurin wani mai kudin gaske wanda ke yafi kowa kudi sai ka ce to ai har yanzu ina nan ina jin tunanin ina jin motsin santa a cikin zuciyana kai anya ina jin motsin santa soyayyen da take min ko ina nan ina jin shi na kai koma cikin zuciyata wa almahu shubhata kuma ina kallon shubha fi khatibi a cikin zuciyata tajidu zaka sami tajidu zaka sami annahu da sama laka suratul amal sura lil amali nan yana suranto maka suran guri ne kamar yadda ka suranta hoton soyayyar san da take maka wai har ma kana jin shi a cikin zuciya to shi ma haka wannan ya suranta maka hoton guri ya tamashafi nafsi yana tafiya a cikin zuciya tamashiyan muhissan ko tafiya wanda ake jin motsinsa ya sama uhu bi uzuni wai shi da kanshi yana majin yana majin alaman tako na mene na gurin na guri a cikin zuciyarsa wa annan zunun sannan sannan zace zace wal hawajis da yana abubuwan da ke faduwa cikin zuciya sara lahajismun ya zama ta kaman wani jiki yarahu bi ainihi shi ma yanzu shi yanzu da kanshi yana kallon jikin na wannan guri din hal ra'aita ibda'an wai dan Allah ka taba ganin wani abu mai kayatarwa fauka haza sama da wannan fi taswirihi shak ta yanda ga iya shi ya iya surunta maka shakka kana ganin ta karara wal amal da guri ya tajazabani suna jawantuwa zuwa gare ka wa hal ra'aita ma kana lilisti'ara albara'a haka ne ko? wa hal ra'aita wai ko shin kaga ma kana lilisti'ara albara'a ko? na? shukran wa hal ra'aita wajen Allah ko ka taba ganin ma kana lilisti'ara tilbari'a irin abin da ya zanto min al'athar na tabirin abin da ya zama na tasiri na ƙayatacciyar isti'ara a cikin wannan baiti fi hadal ibda a cikin wannan ƙaye da ya kama kashi a cikin wannan baiti din ka taba gani irinsa sun manzur ƙaunar sharifin radhi fi wafil wada'i sannan a ƙarke ka kalli maganan a sharifin radhi wajen bankwana da yake yi nisriku dam'a fil hubbil juyubi haya'a wabina ma bina min al-ashwaki nusriku dam'a ai a wannan lokacin da muke ban kwanan nan gashi nan muna ta satan hawaye fil jubi muna zuba shi cikin aljihu aljifai haya'an saboda kunya wai ma'ana lokacin da yake ban kwana kasan duk wanda yake son wanda yake so ko yake kaunan guri ko makamancin wannan bai sa a raba shi da guri sai aka raba shi da guri ai zai rinka kwalla wani ma sai kuka to ya shi inda za ka kalli kwallon idan shi ba za ka kwalla ba za ka hawaye ba a lokacin nan yana ta begen wannan guri kuma gashi hawayen yana fa kuka fa yana hawaye amma hawayen ba a gani kafin hawayen su zubo sai ya sa hannu ya sace su ya rinka zuba su a cikin aljihu wabina ma bina sannan abin da ke tare da mu yana tare da mu min al-ashwaqi na bege muna nan dai muna muna muna gashi muna kuka ne hawayen kuma muna sace shi duk mai kallon masu kallon mu ba sa iya ganin hawaye kuma gashi muna zuba su a cikin aljufan mu huwa yasriqu dam'a to anan yana son ya nuna maka ne yana satan hawaye hatta la yusafa bid-du'fi wai dan kada a sanfanta shi da rauni wal khawar da bakin ciki sa'atal wada'i lokacin da yake ban kwana wa kad kana yastati'u an yaqul zai ce maka nasturu dam'a fil juyubi haya'a muna boye hawaye a cikin aljifai saboda kunya walakinahu yuridu an yusa an yuridu an yasmuwa ila nihayatil murtaka a'a yanan yana son ya ga ya ɗaukaka ne zuwa ga karken mahaya ko kuma ɗauken karken ɗaukaka fi sihiril bayan wajen yin bayani mai janyo hankali fa innal kalima nusriku saboda kalmar nusriku tarsumu fi fi khayalika za ta rubuta ko za ta zana a cikin zuciyarka sura wani irin hoto ne li shidda khawfihi saboda tsananin tsoronsa an yadhhar fihi atharun lidhu'fi an gane ko nan akwai la da za ka dara ai Allah ya zahara fihi athar lidufi saboda kada wani alama na rauni a na tsoro ya bayyana ta a cikin zuciyarsa wali maharatihi saboda kuma jaruntansa ne wa sur'atihi da gaggawansa fi ikhfa'id dam'i wajen boye hawaye an uyuni raqaba an uyuni raqaba daga kafadu masu idanu wato daga kafadin daga idanun mutane masu kafadu wato ma'ana saboda bajinta da ke da shi wajen kwarewa na kawo irin wannan bayani din na istiyara din nan shi yasa sai sauri ya nuna maka hawayen ma kai ba za ka iya gani ba sacewa yake yi saboda bege malam sai ce walaula zuki malaman suka ce walaula zuki zikun daki hadar kitab kai bacin kuncin damaran wannan littafi la'aradna alayka kathiran wallahi da min jiruntu da min bijiruntu maka masu yawa min suwar listi'ara albadi'iyya na daga na surorin kayatattun isti'ara walakin na sai dai mu na taƙidu muna sakankan cewa lallai annama qaddamnahu annama qaddamana qaddamnahu lalle abin da muka gabato muka da shi fihi kifaya lalle akwai isantuwa waga wagana'in da kuma wadatuwa tare da shi in Allah ya insha Allah sai mu tashi almajazul mursal sign da key insha Allah نعم ai wato sun yi kokari wajen bayanan nan da sauransu Allah ya samu na ya sa abinda Allah ya bamu iko muka didi Allah ya shi bamu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya bamu tunda mu kuskure ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu